السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wuni na goma sha biyar da wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda insha Allah muna cikin tafsiri na surata abasa suratul a'ma wanda mun ga tafsiri na ayoyi goma sha shidda na wannan sura wanda ayoyi na kusan goma farko suna magana ne akan kissa na abdullahi ibn ummi maktum a lokacin da ya zo ma manzanar kuma yana tambayar shi akan ya shirya da shi ya mishi wa'azi ya faɗakar da shi sai kuma aka biyo da wasu ayoyi wanda suke magana akan kasancewa alƙur'ani wa'azi ne da matsayin alƙur'ani da darajar shi da kuma mala'ikun da suke الركيد على القرآن الكبير على القرآن يسير السفر الكرام البررة والذي أجي الحمد لله من قال بياني أكم هكا باشر أبن دلال السارة يوم إن شاء الله زام تاشي دقا إن الله وإكين سركي كتاب قتل الإنسان ما أكفر هذا سيكرمته منا دقا نوم هزوا yake suna mata lakum wal an'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمرا نعم ومن أيتها ننظرون كنا wannan suna magana ne akan dan adam da yadda yake kafirci ma Allah maɗaukin sarki kuma aka maida shi akan ya dubi yanayin halittar shi daga mai aka halicce shi Allah maɗaukin sarki yake cewa kutilan insanu ma akfara an tsine ma mutum kafiri ma akfara ka yi mamakin yawan kafirce shi kutila mun riga mun gani abdullahi da abbas yace jikin mun ga kalma ta kutila a cikin alkur'ani kutila katala ana nufin da shi tsinuwa da nisantar da mutum daga rahma allah wanda mun ga kutila ashabul ukhdud kutila al-kharrasun qatalahum allah an la yufakun da makamantan haka to wannan ma kutila insanu an tsaye an tsine ma mutumin da yake kafin don al'insan jinsi ne na mutum za a iya samun mummuni a cikin shi za a iya samun kafiri a cikin shi amma a wannan kalma ana nufin da shi kafiri shi ne allah maɗaukin sarki ce kutilan insani an tsine ma kafiri ɗan adam kafiri ma akfarahu abun mamaki da yawan kafirci shi kenan ya kasance ma akfarahu shi ne siga ce ta ta'ajjubi abun mamaki da yawan kafirci da zaki da yake ka yi abun mamaki da yawan kafirci shi wasu malamai suka ce kutilan insano ma akfarahu an tsine makafiri ma akfarahu da ya ɗauke shi akan kafirce ma Allah ya yi sarki ayi shay'in hamalahu ala al-kufri billahi rabbil alamin kenan wannan ma akfarahu zai iya kasancewa tuba ce ta ta'ajjubi zai iya ɗauka kasancewa istifham ne na ta'ajjubi siga ta ta'ajjubi shine ma akfarahu kalma makin da yawan kafirce shi ko kuma ma akfarahu menene ya ɗauke shi akan kafirce ma Allah ya ɗauke shi shi ne kira Allah ma ɗauke sarki ce kutila kutila insanu an tsine ma mutum wanda yake kafiri ma akfarahu imamaki da kafirce shi ko kuma ma akfarahu me ya ɗauke shi akan kafirce ma Allah ma ɗauke sarki bala yake cewa yu'ina al-kafir wa turida min rahmatillahi ما أشد كفره مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده أن تين مكافري أن نيسان تدرش لك رحمة الله أكيما ما كي ديوان كافر تشتارى سوى الله يا رشمي إيموني كلا كلا wannan kafin cewa da yake da akwai kafin cewa da yake da Allah maɗaukakin sarki akan cewa Allah baya tare shi ina kafin cewa ranar kan kaliku ina kafin cewa ana iya mai da mutum bayan ya zubi sannan kuma hannu da akwai kafin cewa da yake na rashin imani da addinin Allah rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah maɗaukin sarki ce in yana so ya gane ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya mishi da ƙarfin kudura ta ikon Allah maɗaukin sarki ya duba zuwa ga asalin halittar shi kafin nan gurin al'allama al'alusi yake cewa wannan jumla ma kutilan insanu ma akfara yake cewa wannan jumla jumla ce du'a'iyya jumla ce ta addu'a aka yi aka aka yi akan kafiri bi ashdaqid da'awati da mafi munin da'awa addu'a da aka yi mishi shine Allah ya nisantar da shi daga rahma Allah madaukakin sarki wa afdha'iha wa ta'jibun min israfihi fil kufr wal isyan kuma ana abun mamaki da nisan da yake a cikin kutsa a cikin kafirci shi ne al'allama abu sai ce wa haza fi ghayatin ijabi wa gana wannan jumla ya kaɗan ce in kame wannan aya amma ta kai makura wajen yin bayanin kafirci ta adam da abun mamaki da kuma addu'a da aka yi mishi ta da yake wa suna ta nisantawa daga rahama Allah maɗaukin sarki kutilan insanu ma akfara wannan ayar hatta kasance kamar madrab masal ne ko kuma muktabat ne daga cikin muktabat sat na maganganun malamai na adam malaman shu'ara da makamantan haka har ma ɗaya daga cikin wasu shu'ara ya ɗauki wannan juz'i na wannan ayar ko kuma wannan ayar ya sanya ta a cikin wasu abiyaci guda biyu ta yin istiqama ta ma'ana yake cewa يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره يكتوى يتمنى المرء في الصيف الشتاء mutum a cikin lokacin zani ya yi dinga burata ina ma sanyi sanyi yau Allah kawo sanyi to in sanyi ya zo mana yace yace fa idza jaa shita akarahu idan sanyi ya zo kuma zai yi inkara da ya ce kai wanda bai haka dan adam yake kodo shi yana suciya yadda ka san rahmar Allah ni'imomin Allah a hannun shi take sai wanda ya ga dama wanda ya ga dama yake shi ne yace fa huwa la yarda bi halin wahid dan adam baya yarda da halin ɗaya kuma yana yawan kafirce mai umarin Allah shi ne ce kutilar insanu ma a kafara an inewa mutum an nisantar da shi daga rahama Allah ma a kafarahu ka yi mamakin yawan kafircewa Allah da yake kaga ne ne ya ɗauko istibatin aya ya tsora ta a gurin kufuri kufurin jahoji da albatin nan kafircewa ni'imomin Allah ba ɗauke su yawan ganin magana sanyi ya yi yawa zafi ya yi yawa makamanta haka shi ne na Allah maɗaukin sarki ya mu dawo kan ayar Allah ya ce kutilan insanu an tsine ma mutum kafiri an nisantar da shi daga rahmar Allah ma'akin sarki ma akfarahu ka yi mamaki da yawan kafirce shi yana yawan kafircewa Allah tare da Allah ya ba shi ni'ima da rahma Allah yana ba shi ni'imomi kala kala amma yana yawan kafircewa Allah ko kuma fassara ta biyu ma akfarahu ka yi mamakin menene ya ɗauke shi hanyar kafircewa Allah ma'akin sarki ya Allah ma'akin sarki ce min ayyi shay'in khalaqa ya tsaya ya duba shi wannan mutumin da yake kafin cewa Allah ya tsaya ya duba daga me Allah ya halice shi Allah ya halice shi daga ruwa ma annabi ruwa wanda yake wulakantacce da ya tunkuɗa juna ma in dafi kamar da manzon da su wata tsara to daga ruwa aka halice shi dan ko dan adam duk girman kansa zai duk kafin cewa Allah zai ya sanya cewa rauni ke shi asalin shi daga ruwa ne mai abin kyama wanda inda zai taɓa tuwon kama sai ka goge da zai taɓa tuwon kama ya ka goge ya ka sa turare ma don kan karamin shi da nuka to wannan shi ne asalin zangare shi ne a zama ɗaukin sarki ce min ayi shay'in khalaqa ya duba ya ga daga menene aka halice shi to har ma wanda yake kafin cewa yake cewa ba ta yadda za a yi wani mutum in ya riga ya mutu kashin shi ya riga jijji a cewa za a iya bargo shi ya ce man yuhi hadhihi al-izama wa hiya rabi Allah ma ɗauke su kike ce a cikin suratu yasin awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khafiyun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-izama wa hiya ramin قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم dan adam dan tsaba kafin cewa da yake wa Allah sai ka jira cewa Allah maɗauki sarki ce a wani yan bauta da Allah halaknahu min nutfa shin mutum bayyana tsaya zuwa ya ga mu ne maka halitta shi min nutfa daga tugo na wani ruwa na tugo na wani har yin girman da zai ringa kafin cewa Allah wanda ya halitta shi وفإذا هو خطيب من أكان الجسد بأفو نمني أما كل ذا شيء من الرسومة من الجردمة من جاية دا إيقوان الله ده كل شيء har ma ka ji yana zuwa wa zaraba lana masana sai ka ga yana zuwa yana buga misali idan ya ce ta yaya za a yi a raya kashin jiyari da dige wani fiye halka al'ayi ya mance halittar shi ta yi wahala a kan mango kashi ya dawo mutum halitta shi ta yi wahala ta ruwa aka halitta shi da yaran shi ne Allah maɗauki zage ce وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يقول يا شيخ وعين زي رايد دونا كشن على هذه تنا هكذا يقول الله مقابل أنا توقف عشر شهور ya murza ya ce gara kashi wannan mutum ya rubuta a ce kuma za a bai shi hankali ba ya ɗauka shi ne wannan rubutu sarki ce haka yana bada misali ya manta asalin halitta shi sai Allah ce ku gaya mishi ku ba shi amsa ruhu yi hannazu an sha'a wanda zai raya ta shi ne wanda ya kirkire ta tun asalin farko annabi an sha'a awwala mara wanda ya kirkire ta tun karan farko وهو بكل خلق عليم هو مثلي كتبت المنهج إذا كان أن ألم من في أسلم هل تشركي شيء ألم ما أو أن الآية عبسا ألا ما أركز الكثير من أي شيء خلق يتأيى يدوب يجد دمي أكا لتش هل أما لتش دفدوسي هل أما لتش دقوان أجرام دقشو أجرام نا هل تابع قلبي takalmin sama ko da yake suwa wani takalmin kasa Allah ya ce shi daga ruwa mai rauni ruwan ma kuma ne a cikin da aka jefa ruwan in ka gan shi ɗan kaɗan ne bai kai ba kakin mutum ɗaya amma a cikin shi irin ka dubunne ne Allah ya zaɓe ka rubuto ka kuma ka mu cewa Allah kaga ana maida shi zuwa ga mabda shi shi Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqa ya duba ya ga daga mai aka halice shi an halitte shi ne Allah sai ya bada amsa a haka min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah madaukakin sarki ya halitte shi daga tugon mani nutfa tugon mani wai manihin da mutum yake fitowa a cikin ruwan wannan manihin da tugo ɗaya nan za a iya samun ɗan adam sama da dubu haka likitoci suka tabbatar wata tsutsa ce mai jela in mutum ya yi kan kwana kwanan kai ba ka iya ganin ta in ka ɗauko mani a haka sai ka sa wannan mashahar me ya mashahar wannan abin da ake microsoft wanda ake zuƙo abu ake bayyana shi a lokacin da ke baya in ba haka ba wanka ne to a cikin wannan tunan nan a cikin shi ne aka fito shi kuma ɗayan da aka fito ɗayan ya tabbata irin ya tabbata a iya samun halittar namiji a cikin a iya samun halittar mace a guda ɗaya Allah ya ga dama ya yi shi ko mace ko namiji amma an ta ka ya dinga rena Allah ya dinga rena addinin Allah ya dinga rena kudurar Allah kan cewa zai yi tashin alkiyama zai mai ga mutane komai yadda sun zarce kaga a wannan abin da akwai wani shi ne Allah maɗaukin sarki min mutfatin daga ɗigo na manini khalaqahu Allah maɗaukin sarki ya halitta shi fa qaddara sai ya kadarta rayuwar shi wadda za ta gudana yani Allah ya halitta shi daga ɗigo na manini fa qaddara sai ya kadarta sauran marahin ɗin rayuwar shi malamai ke cewa Allah ya kadarta daga ɗigo na manini ya koma da yake suna mudgha wani ɗan wannan alaka ya koma wata ɗan gudan jini haka daga nan kuma ya koma mutuwa wata ɗan tsoka ɗauka sannan aka sanya mishi ƙashi bayan an sanya mishi ƙashi aka busa mishi numfashi aka kadarta mai arziki ne ko mara arziki ne shekara nawa zai yi me zai samu ɗan aljanna ne ko ɗan wutar duka a cikin mahaifinsa ana nan ana nan ya zamto jami a cikin cikin mahaifinsa ya zamto jinjiri ne an da sunan jinjiri a cikin mahaifinsa ana ba ana nan aka hudu shi da rai ya zamto yaro tsibu ana nan ana nan ya zamto ya balaga bayan ya balaga ya zamto ya kai ya tsuwa ya zama dattijo ya zama tsoho bayan shi zai mutu kuma ya ce rayuwa za ta tsaya a nan gurin abadan da rayuwa ba ta tsaya a nan gurin to kan kaga wannan shi ne sansalar malaman kafe na halittar ɗan adam insha Allah wannan shi ne sansala ta rayuwa ta halittar ɗan adam da Allah maɗaukin sarki bai zama.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا الألقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
wannan aya ta yi mana nafsun bayanin da muka yi ƙarshe Allah ya ce bayan haka in ya mutu ma sai an taro shi shi Allah ya ce fa tabarakallahu asal khalqi albarkatun Allah mafi kyawun halitta sun tabbata sun yawaita Allah yana da albarkatu kuma shi ne ahsan khaliqi mafi kyawun masu halitta barantana ma babu mai halitta sai Allah to wannan shine rayuwar ɗan adam kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah su sanar yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi hadisi na Abdullah bin Mas'ud yake cewa ba akhbarani rasul sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq manzo Allah ya bani labari kuma manzo Allah shine sadiqul masduq da gaskiya abin gaskatawa manzo Allah ya ce ɗayan ku ana hada halittar shi a cikin ma'aikiyar shi ana hada halittar shi arba'ina yawman nutfah arba'in ta farko yana a matsayin tugo na wani sannan arba'in ya yi man halakatin arba'in ta biyu yana a matsayin kudan jini arba'in ya yi man murgatan ya yi arba'in ta uku yana a matsayin gudan tsoka bayan haka an samu wata nawa wata hudu ko sannan kuma yau a fara busa mishi numfashi tun babu kashi babu waye daga baya kan kadan za su dinga tun yana kamar kadangare bai ma kai matsan sami ba kashi babu komai sai wani katon zanko na wuya ke da kai kamar su ka kuma jere jere amma an sa mishi numfashi wanda in an je ma gurin da yake wasu na'ura ta bincike an je ecography ko wani don daga kan wani tausa tausa za a gani gari to a haka kan adam ne ake fara rusa mishi da mashi da kaɗan kaɗan a sa ƙashi nan a sa kwakwalwa a sa kaza kaza ya fito kaza ya rage a haka a haka a cikin ma'ayyar shi wa har abu ya tabbata bayan ya yi wata hudu in an busa mishi rai sannan kuma zo sai Allah ya tumo mala'ika ya rubuta ajalin shi kwana nawa zai a duniya sannan kuma hannu ya rubuta aikin shi sannan kuma hannu ya rubuta shin iyatacce ne ko kuma mai arziki ne yani ɗan aljanna ne ko ɗan mutum wannan duka da cikin bayan da tsara bayan kuma a aiki shi an wani aiki shi ga rayuwa ta duniya ne to wannan a haka marhala ta ɗan adam yake to kai da marhala ka kullum a cikin rauni ake har ka dinga jahiliya da Allah kaga wannan shi ne waɗannan da ke da kai a cikin wannan ayoyi Allah ya ce min ayi shay'in khalaqa ya duba daga me aka halice shi min nutfatin Allah ya halice shi daga tugo na mani kenan an lura da asalin halittar shine na mafi yawan ɗan adam shine tugon mani amma in ka kalli ɗan adam ka kalli annabi adam shi kuma Allah ya halice shi ne daga tsayin daga ƙasa wadan in ka kalli kuma zo mata shi wannan mai tosa hawa Allah ya halice ta daga wani bangare daga cikin annabi Adam ashishuwa na haka da shi amma duk ƴaƴansu gabakiyansu Allah ya halice su ne daga wannan tsogamani Allahumma illa annabi Isa Allah ya wato sarki ya turo mala'ika ya yi musa a cikin na Maryama Allah ya halice shi da me Allah ya halice shi mai annabi ne mala'ikan yayi kaza almiyin busa yayi busa yayi dele ita kawai yin ga ta tana da ciki za a ko babu wani inkari kuma wanda babu aƙida ta kiristawa da suka ce ai dan Allah wanda akwai shi ko da ciki Allah ke ya Allah ma ɗauki sarki ce min nutfatin Allah ya halice shi daga ɗigo na mani khalaqahu daga ɗigo na mani Allah ya halice shi fa qaddara Allah sai ya kadarta halitta shi ba da ka ce qaddara ai kadarta marhaloli na rayuwar shi mataki mataki na rayuwar shi da Allah ya bayan yana ɗin wadah sai kuma al'allama ibn kasir ya ce anan fa qaddara wannan takdirin shi ne takdirin da manzo Allah ya ba da labari a hadisi da Abdullah bin Mas'ud yace sun bayan fakhu fi ruh fa yuqbar malaku bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin wa sa'id kidan fa qaddara sai Allah ya kaddarta duk abinda ya shafe shi na rubuta arziki shi da ajalin shi da kuma kasancewa dan aljanna ko dan mutum shine takdirin al-allama ibn kasir ya fasarta haka مهما يكن لي فقدر تقدير لي باين الأمم توفان mutumin da yake fa amfani da irin magunguna na kamar ɗai da aiwa da makamanta haka musamman wasu magungunan da suna tasiri ne akan ruwan maniyin zai shiga cikin mahaifa amma wani abu zai maido shi ko kuma maganin yana da wani ƙarfi da kyamkar ya buge wannan ruwan da ya mutu a cikin marasa to fa a yana tsugon nema an riga an sa shi cikin ma'aifa ko kuma ba wani bai shiga ba ma roba ce ake sawa wasu suke sa a gaban mace bai shiga ba ma sai ya dawo baya wasu kuma magungunan ne za a bata ko allurai ko kwaya ko makamantan duka wanda in ya shiga cikin ma'aifar sai ya fara ta karo ne ko ya ne ne yana ɗan guda guda ne jirin ko ɗufan bani ne sai maganin ya hannu shi ya mutu ina zai tsaya daskarewa ne a ba'ai ba kamar yadda malaman kiwon islami ke ta yanka mana su tana zama huce ke tana kumbura ta kuma wani yawan magungunan nan ne da makamanta haka har ma wata yanka zama sha ciki gare ta da makamanta haka allah ke an ne matsaloli ne wannan kuma ba abin da ya saba gwani yau likitoci da dama da suka ɗauki kansu su ɗan kasuwa ne alhali aikin likita a asali ba kasuwanci ne ba yadda kaga aikin malami mai koyarwa mai faɗakarwa a addini bai ɗauki ba wannan aikin nashi kasuwanci kasuwanci ne ko da kaga wani malami yana kasuwanci da koyarwar shi wallahi yana tsoro yana tsoro kuma hankali shi ba a kwanci ba kuma ba ko da yaushe ba ya yi matsalolin shi amma wata ran ya faɗa wata ran ya dawo kan daidai malami bai ya yarda ya wannan to likita ma matukar likita bai koyi ba aikin shi ɗaya yake da irin malamin ne da awa wannan dole za a dinga halaka shi yasa na ga in suka zama su zama ba a yawan rashin lafiya ne su kirkiro wani dubi ko su kirkiro wani maganin da dole za a sa ku dinga biya cututtuka sun kama da makamata dole kenan likita sai ya lura da cewa da shi da malami ɗiɗɗe shi yasa malami suke cewa masu hikima suke cewa mutum guda biyu in suka lalace duniya ta lalace likitanka mai lura da gangan cikinka da likitanka mai lura da alaƙarka da Allah shi ya bane in dai suka lalace to duniya ta lalace Allah ce Allah ma'aikin sarki ce sun masabila ya tsara bayan haka bayan Allah ya halicci ɗan adam daga tsohon mani ya kadanta halittar shi da sauransu a cikin mahaifiyar shi su matsari da ya tsara sannan Allah maɗaukin sarki sai ya sauƙaƙe mishi hanyar mutuwa daga cikin mahaifiyar shi sai aka haife shi yana ƙala ido da tuta wannan wani shi ne tasiri na farko su matsari da ya tsara sannan Allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙe mishi hanyar mutuwa daga cikin mahaifiyar shi wannan fassara ta farko fassara ta biyu qatada ɗaya daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai yake cewa wannan ayar sun matsabi na yassara daidai take da ayar da Allah madaukin ayar da Allah madaukin sarki ta cikin suratul nisa inna hadaynahu sabila إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما Allah كفورا madaukin sarki ya ce mu muka shirin da dan adam ta farki in ma shakiran ko in ma kafura in ma ya kasance mai godewa Allah ne ko ya kasance mai kafircewa Allah ne kenan shi qatada yana ganin cewa sun matsabi ne ya tsara bayan an aihe shi bayan ya daidaita an aife shi ya zama mutum ya hutu lafiya lau sai Allah ya sauƙaƙe mishi hanyar gane gaskiya da hanyar gane fata ya ga dama ya yi riko da gaskiya ya tsira ko kuma ya riko da ƙarya ya fata wa hadainahu najdin barzawan gani Allah ya shiryar da shi hanyoyi guda biyu. la da sai ko ya shari kiran wannan tafsiri na fasada amma dai mafi yawan malaman tafsiri suka ce sun matsabi na yassara a nafsin siyasin ake kenan in ka in ka dawo eh a dawo aya ta farko min nutfatin khalaqahu Allah ya halitta dan adam daga tsugo na mani wa fa qaddara sai ya qadarta rayuwar shi a cikin ma'aikiyar nan tashi ya qadarta rayuwar shi ya daidaita halittar shi sannan kuma hannu ya kadarta ajalin shi da kuma arzikin shi da kuma ɗan ɗanɗan da kuɗin mutum duka a cikin bayan shi bayan ya yi iktimali ya zama jami yana da ƙabiliya ya zanto tsifil a ayyan shi to sun matsabi da ya tsara sannan allah maɗaukin sarki ya sahale mishi ya sauƙaƙe mishi hanyar fitowa daga cikin mahaifin shi aka haife shi to wannan ma duka ƙarfin Allah ƙarfin kudura Allah ce kafin har ya mance da wannan har yake inkarin mai da halitta wada al'allama alhassan basari ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa kaifa ya takabbaru ala rabbihi man kharaja min sabilin bauli marratain yani azzakar wal farj alhassan basari yake cewa ta yaya za a yi mutumin da ya mutu ta hanyar hukari sau biyu zai dinga wa Allah girman kai hal duk wani dan adam da ka sani in dai ai uwa ta aife shi in dai aiko shi aka yi ya mutu ne ta hanyar gori guda biyu اللهم أعد أك أما لا يتيري أنا متيري ليك وصلنا النبي عيسى إن شيء أي وش أكل أما تهيا بوري إذا أتي أمسو ما يفي شيء تأهي شيء شينا الحسن البصري أم أدم هل زي دنجا يوا أن جرمان كي الهالي يا هو تهيا هتاري سو بيو تهيا هتاري نوركو تهيا هتاري ما يهيش تجمع ما يهيش ta hanyar hukari na biyu ta gaban ma'ayyar shi lokacin da za a yi shi wani irin kaskanci ya yi wannan har ka dinga wa Allah girman kai haka al'alama alhassan masar ya ce shi ka mutum idan ya lura da asalin shi ba ya girman kai wai ba ka wa Allah girman kai ba la ka wa abakan zamanka ɗan uwanka girman kai matsala ne kuma mai yin girman kai kawai yana fito na fito ne da Allah maɗaukin sarki alkibirin da'i man na zani kafantu Allah ya ce girman kai mayayi na ne sifa ce da wajen girman Allah wanda duk wanda ya ce zai wa Allah jayayya a cikin wannan sifar to Allah sai ya hallaka shi shi sa kakka yarda kuma tawazu shi ne sifarka matuƙar mutum ba ya tawazu to ya saka cewa ya ɗauki wata hisla wasu ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na kafiri wanda girman kai ya kai shi har ya karya ta Allah ya ɗauki suke Allah ce to bayan ya fito da ɗan adam ya fito daga cikin ma'aifiyar shi an aihe shi Allah maɗauki sarki ce sun ma'amatahu fa akbara sannan Allah ya amshi shi fa akbara kuma Allah ya yi mushi kabari ya tabbatar da shi a kabari ko kuma malamai suka ce fa akbara sannan Allah ya yi umarni da abin ne shi ya shara'anta a sai ya mishi ƙwarar sun ba a matahu sannan Allah ya amshi shi ɗan adam babu mai ƙunkarar mutuwa cewa ba ko wanda yake rihe idan shi da abin da yake faruwa da akwai wata nan da shekara ko biyu ne a masara take har take rayuwarta da yahudiya ce ta ce babu mutuwa ta ce babu mutuwa har abada kuma ta mutu babu mutuwa take ta yatsa da yawa kuma suna biyar tsakata ta kuma ta mutu yanzu ka gada ba mutuwa ba ce ba ko wayan da suka zama tsakata da ya aka da ya kaji a mutuwa take ta san to da akwai su yanzu haka wanda in suka kwankwaɗi filozofi duka kwankwaɗi falsafa ko su ce maka babu mutuwa radda take wayo kan shi a sanda ku mutuwa
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون باب wani ɗan adam da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a duniya barantana ba haka yi tunanin babu mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut haka kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa ka taɓa ganin wani wanda bai mutu ba ni mamakin da yake ma mutane wanda in ya kwankwaɗi falsafa kowace ka'ida sai za a bashi da wannan ka'idar da wannan ka'idar sai ya ce babu mutuwa wai da akwai wani daga cikin wasu ba laifi ba ne ba in ilimi da akwai amfani a karance shi sai mu zuwa ganin shi da akwai amfani a falsafa ko babu mutum ya ce ina ina ina tunanin babu ne ko ina shakka akan kasantuwata don haka babu ne ina shakka akan kasantuwar mutuwa don haka babu mutuwa shin wai da akwai mutuwa to inda akwai ta me yasa hanyoyi na sanin abu guda biyar ban san da ba ta hanyar kawai inda haka ne babu mutuwa kawai haka nan alhali ya san ma'aikacin shi kakan shi abubuwan shi wani wata shi ya mutu shi ne Allah ce kun ma'amata mu sannan Allah ya kashe shi ya amshi ran shi Allah ne ya ce amsar ran bawa fa akbara sannan Allah ya yi umarni da a sanya shi cikin kabar a wannan maganar ma in ka lura da akwai wani uslubi na karrama ɗan adam duk da haka amma mutum yake kafin cewa Allah Allah maɗauki suke ce ba akbara Allah ya yi umarni da abin da suke gaba Allah in ya ga dama ya iya cewa daga mutum ya mutu a bar shi kawai gawa ce bunga yadda dabbobi suke a bar shi ko a jefa shi bayan gari ko a bar shi haka ne ya yi wari ya lalata amma ya Allah ya shar'anta a binne shi ba haushi za ka jira cewa sutura me ma'anar sutura a suturce mutum yani daga ka mutu a zur kake daga ka mutu a cikin tsirci kake menene sutura shine a maka wanka a yi maka sallah a binne ka wannan shine suturce ka a sa maka rikabari a binne ka to kaga wannan karamcin Allah ne ya duba dan adam ya ga dan adam mazauni gare shi kuma hanyo ya riga ya karrama dan adam ya kaga gare shi wala qad karramna bani adama Allah yake mun karamta mun daraja dan adam to sai Allah ya ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ya ce wa laqad karramna bani adam mun karram ɗan adam kuma a ƙarshe Allah ya ce wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce mun karamta su mun daranta su a sama da sauran halittun da muka halitta to ɗan adam da Allah ya lura da wannan karrama shi da lura da daranta shi da ya ce bayan ya rasu dole a yi mishi wanka ko da ya yi wanka iya ƙulwar wanka ya rasu to ya an mishi wanka na rasuwa shi bayan haka kuma hannu a sa mishi likafani bayan an sa mishi likafani a sa mishi turare bayan an sa mishi turare a yi mishi sallah wannan sallar saboda Allah ya gafarta mishi da yinsa bayan haka kuma hannu a nemi guri mai daraja a binne shi wannan gurin dole a darasta shi inda aka binne ɗan adam ba za a taka ba ba za a zauna ba a saman kamarin shi haka kuma yau ba za a tone shi ba a huta shi sai in ya zamto babu shi ya nufi ya zama ƙasa to wannan duk karamci ne da Allah ma ke sarki wanda yawa ɗan adam amma a duk da haka ya dinga kafin cewa Allah wannan kitabin kaga da kafirai ake yi amma ko mutum zai iya saurara zai wa arziki kuma zai ji kamar da shi ake da kuma wani laifi da yake wa Allah ya kamata Allah ya taimaka shi da Allah maɗaukin sarki ce sun ma'amata hu sannan Allah maɗaukin sarki ya amshiran shi ya amshiran shi fa akbara kuma ya umarni da a sanya shi cikin kabari wannan kenan ya yi kenan kabari ya an shar'an da yi ma ɗan adam kabari wa ba ko da ku ya kone ko da ku mafi yawan jikin shi da yake suna wannan wata dabba ta cinye ko makamanta haka in dai an same shi za a yi mishi kamari a duniya shi wanda kamari kuma sananne ne kana biyu da akwai allahadu da akwai ashabu allahadu irin wannan kamarin da muke yi amma kuma in an tashi tsagen nan wannan ramin da za a yi na tsakiya ba a tsakiya za a yi shi ba a gefe za a yi shi ashaku kuma shi ne wanda muke yi wanda duka an shar'anta amma wanne aka wa manzan Allah shi ne an wa manzan Allah allahadi na tsagen jeri ba na tsagen tsakiya ba kowanne aka yi ma daidai ne shi yasa ba zai suke dan kan wani ya ce a ni ne lahadi za a yi mun tsagen gefe saboda shi aka wa manzan Allah daidai gwargwadon kasar guri in aka kasari kasar guri mai tauri ce ko zaka manzan haka ko kuma rene ne mai rubutawa ai maka ba su aiki ko musamman ba mafi yawan makamansun da makaran za a gani ne ne mai ruftawa kenan wanne ne ne ne tsagen tsakiya wadda wannan kenan shi ne wannan ayoyin wanda suke ɗaukan wa'azi mai girman gaske bayan ɗan adam allah ya amshara shi an binne shi ثم إذا شاء أنشره sannan in Allah ya ga dama ya so an sharahu sai ya tada shi kuma mun rubuta yawa da komin nan da ya koma ثم إذا شاء sannan idan Allah maɗaukin sarki ya so an sharahu zai tada shi zuwa ga tashin kiyama nan me yasa aka zo da kalma ta idza sha'a ba a ce ba summa an sharahu yawmal qiyama sannan zai tada su domin tashin kiyama ya aka sa summa idza sha'a ba da suke cewa saboda lokacin tashin kiyama babu wanda ya san shi Allah kaɗai ya san shi shi yasa he ya ga dama zai tada mutane zuwa da tashin kiyama shi sa ya mimma mimma ta'far Allah bi shi ne ilmu sa'a wa inda hu ilmu sa'a ilmin yaushe za a ta matan yaushe za a alkiyama na tashi na gurin amur to in Allah ya ga dama ya so an sharahu zai tada ɗan adam wani gurgunan izami kaifanin shirwa ko kuma kaifanin shirwa ka duba ka ga zuwa ga wannan da yake zuwa kashin ya za mu tada su idan kalmar ta an shara da yunshin shi ne a tada halittar ɗan adam bayan ya rabu da hadisi muttafaqun alaihi ya tabbata daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bi adama yabla illa عجبا ذنبي منه خلق وفيه يركب وزانا تبكي سوى dukkanin ɗan adam yana rubuddigewa ya lalace ya koma ƙasa illa ajibar zanabi sai wani ƙashi wanda in ka ɗauki gadon bayan ka ƙashin nan mai kamar sarƙa na gadon bayan ka in ka ɗauki ƙarshen shi wanda ƙarshen shi na ƙarewa ne a wajen mazaunanka to inin wannan inin na ƙarshe shi kaɗai ne baya ƙasa ba ta cire shi baya ba ta cire ka ɗauki gadon bayanka wannan ƙashin da na jikin gadon baya wanda yake haɗuwa da wuya ka bi shi can ƙarshe wanda yake tsarewa a mazaunan mutum to daga ƙasan shi da akwai ƙarshen shi ƙasan shi da akwai wani ƙashi ne inu shi kaɗai ke tsayawa amma komai na ɗan adam ba za na ce na da zai cewa ya koma kasa ba za na ce minhu hulka daga shi ne aka halitti ɗan adam kamar wannan ruwan mare nan da yake shiga yana da damar mutiya ko da ɗan katon kai in aka jawo shi a abin jawowa mahajar in aka jawo shi a abin girmama abu to wannan zinan nan kamar ita ce shi magana ce minhu kulka daga shi aka halice shi wa minhu yuwakkab kuma daga shi za a tada shi yani ko dabba ta cinye mutum baya cinyewa wannan abu ko wuta ta cinye baya cinyewa ko ruwa ne yana nan ko ƙasa ce yana nan wanda kwa likitocin sun yi bincike sun ga cewa wannan abin zai iya shekara dubun ne mai lalacewa wannan hanga shi kuma annan muhammad sai san ya bani labarin sa likitocin ba wai irin likitoci ba na a ci abinci na likitoci kwararru wanda suke su suke kirkiro ma magunguna da kuma yanayin cututtuka asalinsu su suke yi ta hakuri a duniya kuma sun karanta da qur'ani sun karanta da san manzo Allah sai su binciko irin wannan abu wannan shi abin da ake cewa al-idabil ilmi kuma ya tabbata sun bincika sun ga irin kashushuwan da sun yi dubu uku shekara dubu uku shekara dubu biyar amma bai da yasi Allah ya ce maka to amma baicin wannan ha komai na ɗan adam yana cewa me ɗan adam ya hiji a jikin shi cikin shi duk inda za ka tunkara wa ɗan adam mukawala allah zai iya ƙoƙarin karewa banda ciki in ciki ne kawai kame cikin zai ba ya iya yarda zai kai maka bugu in ya ga ka tunkara shi da wuƙa duk canan din kuna aka ƙota mishi sai dai in ba da gaske ba yasa ake ko a wasa ne ake in ji ya ga wani abu ya tunkara cikin shi hankali shi ya tashi yau duk cutar da ɗan adam yake zai ɗaukar da sauƙi amma daga ciki ya ɗauka tsohon jiki kuma mafi yawan rashin lafiyoyin da suke kashe mutane cutar ciki cutar koda ce hanta ce hunhu ne mene ne kayan da ciki ne ne suke rikewa zamana to farkon abin da yake fara tsutsa take fara fi shi ne cikin mutum shi yasa malamai ke cewa ka rage ciye-ciye ham ham damuka damuka komai ka zama ka zama rufe farkon abin da yake rufewa a cikin zama da shi ne kada ka yarda cikinka ya sanya ka yi yaki halakki ya ka haram shi ne farkon abin da ya lalace ga kai kai kwakwalwar kai duka tsutsotsin jiki ne a cikin gawar ran nan mun tafi binne wani bawa Allah da ya rasu sai mai gadin makamarta yake cewa a yi dubara a sa daga cikin kamar saboda rere ne don kai ya fada ya ce a yi dubara a sanya bargi saboda rere ne a cikin kuma da damuna idan aka yi aka zuwa kasa fada wa yake ya ce mene yasa sababin shi ne mutane daga sun yi irin wannan hanyar in ya fada tsari yake yi wari wanda ba a yi jurewa ya gane makaranta ba wani ne ba wannan makaranta ta nasara yi mutum tsari yake yi an kwanci da yawa tsari wari ce ta bayan da makaranta duk inda take bayan gari ya yi wurin gari ya canza ta amma bayan gari ya ce kuma tabbas da za ka tambayi makwabtan makabartu za ka shi cewa da akwai wani fuskar da su yi wani wani da baya iya shigo to wai ba nan ne wani kuma ɗan adam har da yin wa ra Allah wato na hutu idan da jijji da kai Allah ke shi ne Allah maɗaukin sarki ce sun ma idan sha'a an sharahu idan Allah maɗaukin sarki so zai tada wannan ɗan adam kalla bayan wa'azi ya wa'azi yadda muka yi kustin nan muka yi shirin nan bayan wa'azi ya wa'azi ko kuma ga wata magana da za a yi ba shi ne hankalin ka ya dawo haka alƙur'ani ce wata ran in karatu ya karatu ka ji abin ya rikice ba duniyar ma ina ba ka wuta ka bar ta ina ba komai na duniyar ka bari sai Allah madaukin sarki ce kalla nan ma ya kafi ma amara haƙƙan tabbas ɗan adam bai yi ba abin da aka umarce shi kalla gaskiya ne tabbas dan adam lamma yaqdi lamma nan ma'anarta lam yaqdi lamma a wannan gurin ma'anarta lam yaqdi lamma yaqdi ma amara alamun lamma wanda take komawa da ma'ana lam shine tayi jazm a fi'ilin mutsila kaga nan ya kasance yaqdi ne a fi'ilin sai aka yi wa fi'ilin jazm da kore ya hukun to shi ne lam ma innan ki lam ma'anarta lam kalla tabbar gaskiya ne dan adam lam ma yaqdi ma amara bai yi ba abin da aka umarce shi kuma nan yaqdi qada yaqdi yana zuwa bi ma'ana al-fi'l faqdi ma anta qala ka aikata duk abin da kake so ka aikata kuma yana zarwa a kan zartarwa zartar da abu falamma qadaina alayhi al-mauta lokacin da muka zartar da mutuwa kai kenan dan adam bai aikata ba abin da aka umarce shi bai zartar da umarnin da Allah ya shi kuma qada yaqdi suna zuwa da ma'ana hukunci alƙalanci suna zuwa da ma'ana umarni wa qada rabbuka in amara rabbuka da makamantan haka to amma anan kaza ko kuma yaqdi ta zo bi ma'ana al-fi'l aikatawa dan adam bai aikata ba abin da aka umarce shi kidan bayan wannan wa'azin ya riga ya gabata in kafiri ne ka san da cewa fa wa'azin da ya kai kwakwalwarka to ka san da cewa fa abin da aka umarce ka hakikalin umarni na musulunci da kai ba in musulmi ne ka san da cewa kai muqaffirun fi jami'illah kana da tangoro game da kiyaye hakkin Allah kan adam bai yi ba abin da aka umarce shi tabbas da akwai soba da akwai nuni wajen tashi da hankali Allah maɗaukin sarki shi da Allah maɗaukin sarki ce kalla lamma ya kuɗi ma amara dan adam bai isar da abin da aka umarce shi ba bai aikata abin da aka umarce shi da shi ba na wai nake su ne ayoyin da ba da karanta mana sai mu kuma ayoyi na gaban shi فلينظر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم na'am wannan kuma ayoyin bayan an nuna mutum ya dubi asalin halittar shi ta ishe shi wani to kuma yanzu mutum ya dubi abincin da yake ci shi ma ya ishe shi wani a nan gurin kuma hannu ɗan musulunci ne ɗan canza wala Allah wani wannan daren ba zai iya sa ba sai ya nemi wasu kayan marmari da za a wajen nan gurin isha Allah Allah taimaka kenan usulubi bai san da haka ne alqur'ani yana yana tamba usulubi Allah madaukakin sarki yace falyan zurul insanu ila ta'ami dan adam ya duba zuwa ga abinci shi ya yake yana samu shi Allah ya halice wannan abinci yana kafin cewa Allah yana tawaya tawaye haƙƙin Allah amma Allah madaukakin sarki yana arzuta shi da abincin da yake ci shi yasa maza Allah ya ce babu ɗaya wanda ya yi Allah hakuri dan adam yana kafin cewa Allah yana cewa Allah ya aihu yana jingina aiwa zuwa ga Allah yana yin shirka amma a duk da haka Allah yana mishi arziki yana ba shi abinci yana ba shi abincin shi shi ne Allah ya ce fal yanzur insanu ila ta'ami dan adam ya duba zuwa ga abincin shi yaya yake hanguwa ta yaya ake samar da shi Allah ya halitta shi to ta yaya ake samar da shi hanyar da ake samar da shi da wanda abinci ya ishe shi wani wanda hikima ce da Allah in ba da ita ba da ba shi ba rayuwa a wannan dole Allah mai kin sarki ce fa yau mun insani ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba Allah ya ce mu ne muka sabko da ruwa sabkowa sababna ma a sabbu a sabko ruwa a sabko abu a zubo abu daga sama zubowa abu shi ne a sabbu anna sababna ma a sabba Allah ya ce mu muka sabko da ruwa sabkowa ruwan sama ke Allah ya sabko da ruwa daga sama sabkowa wanda da ya sabko ƙasa ƙasa tana bushashshiya sai kaga ta canza ta koma rayuwa ta zo mata yadda kan ƙasa da tana bushashiya tana matacciya sai rayuwa ta zo mata ko to haka ɗan adam yana mace yana rididdige ya Allah zai tada shi wada kidan nan kaga Allah ya tabbatar mana da ruwa ya sauko shi daga sama to asalin shi daga ƙasa ne ko kuma a saman ne Allah maɗaukin sarki ya halitta shi ya sauko da akwai malaman da suke ganin cewa kafirci ne a ce da ƙasa ne da malamai kuma na yanayin ilimi na zamani suka yi bincike binciken da suka yi asalin ruwa tekun wannan da kake gani shine in rana ta bige shi sai ba da zuwa a sama zuwan wannan shi ne zai koma girshi ya kuma yanzu na'am Allah yana da iko da kudura akan haka amma dai addinin musulunci bai zo ba da aya ko hadisi karawan da yake tabbatar da wannan magana yishin zuwa aya ko hadisi karawan da yake tabbatar da wannan abin da malaman nan suka bada shi ya sa wasu malamai suka kamun ta haka suka ce Allah ya ce daga sama ya sauko da ruwa ko kuma ku ce a san shi daga ƙasa ne amma kuma menene za mu ce mu karshe ba ma ce ba wannan yayi gaskiya ko wannan yayi gaskiya Allahu a'lam za ta iya yiwuwa abin da waɗannan malaman na ilimin na zamani da yanayin ɗabi'a na zamani da suka waɗi za ta iya yiwuwa na'am Allah da ƙudurar shi da ikon shi ya saka wannan ruwan amma ko da yake su kuma hannu da ke wasu yawa kafin suka yi wa yake ta ɗabi'a ce ta buga zahir ta buga ruwan sama sai suke ba da misali kamar koda za ka rufa wa tukunya za ka zuba wa mutu kunya ruwa na zahiri in tana yin shirin zai buji sama yau da yana ɗigowa da makamantan haka ne ma amma su kuskuren da suke cewa ɗabi'a kudura Allah na'am Allah yana iya haka kuma da Allah ya sauko da ruwa da Allah ya sauko da ruwa daga sama sai ya kasance wani ruwan zai shiga ƙarƙashin ƙasa ya koye don a hudo shi daga baya a yi amfani wani ruwan ka kai tsaye za a yi amfani da shi a zuba shi a cikin mai kiran suna shukka ta hutu wani ruwan kuma a saman sama Allah ya a saman ƙasa Allah ya koye shi don a yi amfani da shi kawar teku da kawar da yake suna teku da wannan ƙoramai da sauransu alhihim ne ruwan sama mu ne iya nan gurin ne abin da ya tabbata a musulunci kuma a ce a hadisi ina akwai malaman musulunci wanda suke ganin wannan lamariya haka ce almihim dai kenan da akwai maganganun malamai kana kana da sauransu musamman malamai da suke jirin su zuwa ga al'ayyarda da al'ayyarda suna tabbatar da haka Allah ke maka dai shi da Allah mai sarki ce an na sababin ma a sabba mu ne muka sabko da ruwa sabkowa wannan ruwan da ya sabko sun mashakakar al'arda shakka sannan muka tsaga ƙasa tsagawa ta yadda ‘ya'yan tsoro suka wujo shukoki suka wujo da Allah ya sabko da ruwa kenan ba a yi ba magana a kan sauran ruwan da zai koye a ƙasa ko kuma wanda zai koye a saman ƙasa don a yi amfani da shi sai Allah ya rakkaza a kan wanda zai bigi wannan shi ƙasa shuka ta wuce ko da mutum yana ganin shi ya tona ya sa amma wa ya hudu ta kudurwa ya hudu wa Allah ya inda an ka je ka binne yanzu ka je ka binne har tsima da ka gani ya hudu ka izuwa mushi ruwa Allah ne da kudurin shi da iko ya hudu ko da ka zuba ruwan ka yi komai Allah in ya ga dama sai ya hutuwa ba an sha ruwa ba kawar da babban guga kuma hannun shuka ta hutuwa ta ƙi Allah ya ga dama to shi ne wannan Allah ɗauki hujjoji sun mashakakkan al'arda sannan muka tsaga ƙasa shukka ta hutu shakkan tsagawa shukka ta hutu wannan shukka da ta hutu sai ta kasance kala biyu ce da akwai wanda za ta ba da ƙwaya ta abinci kamar hatsi da shinkawa da makamata haka da akwai wanda za ta ba da ‘ya'yan tsoro shi Allah maɗaukin sarki ya ce فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا Allah maɗaukin sarki ce fa an batna fiha sai muka tsoro da shirka a cikin wannan ƙasar tsaga nan da muka yi sai muka huto da habban ƙwaya ta abinci kaga nan habban ana yin abinci na hudu na ƙwaya kamar hatsi kamar masara kamar dawa kamar shinkafa kamar alkama kamar sha'ir kamar gasu nan dai ƙwayoyi na abinci wannan abu da za a biye yunwa ko to na marmari ma sai Allah maɗaukakin sarki ya bada misali da inab a kayan marmari wa inaban da inabi inabi an yana an yi inabi ake ce mishi in ya bushe ana ce mishi zabi wada in yana ɗanne in ya inabi ake ce mishi in ya bushe ana ce mishi zabi wada shi ne dai ina ji ba faransa ana ce mishi rezan ko wada wannan shi ne tunan inabi haka inabi a kayan marmari shi ne karshe tab a yanzu haka inda za ka je gurin kasuwa za a gwada maka na ta biyu in ka kama kai a kayan marmari ne kusan kaiwa ya shi aiki ba tarni ba waye zai ne ke da kai kuma kafin ya lalace kana ganin shi an gari kuma bai lalace ba ana yin lemu da shi ana yin kayan sha da shi ana yin ababe masu amfani da shi wa qabba Allah ya ce kuma ne muka hudu da kayan danye wa'inda ake cin sa a danye kamar irin su salati shu kamar makamanta maka kuma wanda dabbobi kuma ya muka fito musu da ciyawa tsawa wanda za su ci ta da marmari duk wani abin da ake ci na danye a danyen shi ba yau an dawa ba shine kabbar wasu malamai suka ce nan kabban ana yin abincin da dabba take ci ɗanye sharar ciyawa na dabbobinmu sai wasu malamai suka ce la ana ne dukkanin abincin da ɗan adam yake ci ko kuma eh, dabba take ci wanda a ɗanye ake cin shi ita dabba dama ba dama mata ake in ya bushe ne ko to a ɗanyen shi za ta ci shi ciyayi da ake yi ɗanyen da sauransu shi kuma game da ɗan adam duk wani abin da yake cin shi a ɗanye kama su talati ne shu ne karoti ne da yake gurji ne da sauransu duka wannan su ne kalban don ka ga nan Allah maɗauki sarki ya faɗi duk wani nau'i na abinci kan abinci na tilasti ne kwaya wanda ake yin amfani da shi wajen cin abinci shi ne habban kan abinci na marmari shi ne inabi da dukkanin abin da zai biyo bayan shi shi ne su kankana da ayaba da sauransu sannan kuma yin abinci wanda ake cin shi a hannun shi shi ne su bukoniyar abinda ba zai ke ta abinda in ma har ma suke faɗin wani wasu sifa ta shi shi wannan kasban ya da wata sifa in mai noma ya je a ciro shi in ya ciro shi uwar tana nan kuma har mu ƙara zuwa za ta in shi ne in ya yanke saman wannan gindin ya shi na nan ƙara hudu wani zai talati ma in saman ya hudda wannan kasan yana nan ƙara hujuwa ne haka kurji ne haka tumatir ne haka waye to dawo ɓangaren abincin dabbobi ciyawa an kai jijiyar ta zama wata za ta ƙara hutu shi ne kabbar kada sai allah ya ci gaba da ba da bayani akan wasu nau'i'ika na abinci wanda ya hudu ɗan adam wa zaitunan da zaitun shi ne ƙone zaitun wada zaitun iciya ce mai amfani mai ba amfani a gurin ɗan adam zaitun ana amfani da manta a jiki da sauran gurare domin samun lafiya domin samun ni'imar jiki sannan ana amfani da shi a matsayin abinci zaitun wa zaitunan da kuma zaitun wa nakhlan da dabino ana amfani da shi a ci shi a ɗanye a ci shi a bushe shi a ganyen shi maza a bushashen shi na biyu da zai yanke an fasu yanzu gudu wanda ya tunan wani halar kai ba waɗannan kaɗai ba Allah ya ce wa hada'iqa gulba da kuma lambu garake wanda suke a cike da bishiyoyi gulban alhadiqa alghulba ita ce malamai ta ce wadda ta cika da kayan marmari da shukkoki wa hada'iqa غلبة الله بقى في سرقتي ده ده الحدائق جمع لنا حديقة حديقة شيء بستان كلام جركة تو غلبا كما ما لم يكتوا شيء وانا جركة ده تكي تكي da shikoki da kayan itace a ciki wanda suke cike da reshina na bishiyoyi jam'i ne na galba gulban jam'i ne galba'a mufrad ne kina in hadika kace hadika galba'a hadaika gulban wanda Allah madauki sarki ce da me yake wasu da garake wanda suke cike da shukoki da ƴaƴan itace wa fawakiha wa abba Allah madauki sarki ce wa fawakiha da kayan marmari kaga sai da sun gabata kayan marmari amma aka ƙara maimaita su saboda garin ya yi kansu in yunwa ta riga ta yi babu abin da aka yi ba muhimmanci kawo kayan marmari ya kan ka gani duk kayan zaman da za a yi ko da babu yunwa sai an yi ba an yi ƙoƙarin kawo kayan marmari ne ta ayaba su ina bin su a yin sauransu fawakin jam'i ne na fakiha fakiha kayan marmari me yasa aka sanya mata fakiha saboda galiban kayan marmari in ana ci ba yunwa ke da kwai ba ana kawo labari na fukaha na kayan dariya shi kenan kaga yana da alaka da fukaha abun ba da dariya saboda galibin ana yin wannan magana kenan wa fawakiha da kayan marmari kenan su kankana su ayaba su me yake suna kwakwa da sauran kaya na marmari duka sun shiga kalma ta fawake da tuffa da sauransu wa abban da kuma abinci na dabbobinku shine bushashen da wanda ba bushashe ba abban shine mar'a na dabbobi alkala'u wal ushub lidawabikum wa al'amikum da kuma kayan ciyawa da Allah ɗauki sarki ya kuku wani dabbobinku in suka ci su yi mai su girma ku ranka kuma ku ci kaga duk wannan ni'ima ce wani zai iya karanta wannan wa abban da kuma ciyawa ta dabbobi sai ce me hikima a ciki hikimar da babu ciyawa ai bana kowa ya ɗanɗana ya ji da ke babu ciyawar kirki ka gane cewa samun ciyawar wannan ni'ima ne ciyawa bana babu ciyawar kirki ka je sayan naman miya da na ɗari ko wani kuɗi cikin wani kake sai an yi ka a a baka wannan ne kusa yana san maka da za a yi ɗan kaɗan ya za ka to wannan kenan ni'ima ce a samu ciyawa ta dabbobi saboda in babu ita to dabbobin karanci za su Allah ce maka shi ne Allah kenan yanda za ka yi addu'a Allah baka ni'ima ka yi addu'a Allah baka abinci ka yi addu'a Allah ba dabbobin da kake amfani da su ko kake cin naman su Allah ba su ma abinci Allah ka abince su wa fawakiha wa abba da kuma abincin dabbobinku al'allama al-qurtubi yake cewa al-abdu ma ta'kuluhu al-baha'im min al-ushbi al-abdu shine abincin dabbobi al-baha'im abincin dabbobi min al-ushbi na gaciyayi wal kala da sauransu sai Allah maɗauki sarki ce waɗannan ababen da aka faɗi na abinci mata annakum wani al'amukum don ku ji daɗin zaman duniya da ku da dabbobinku wani an'amikum da ku da dabbobinku al'amu jam'i ne na bayi wannan da ismu jam'i ne na bahimatin na'am wa ba ko kuma jam'i ne al'am jam'i ne na an'am an'am shi ne bahimatin na'am dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima su ne dabbobin da aka yi yin layinarsu akuya da ɗan akuya tunkiya da rago da kuma maraƙe da shariya da kuma raƙumi da tago wannan su ne dabbobi na ni'ima ba himacin da da sauran kuma sauran dabbobi wanda su ma na ni'ima ne amma su wannan su baicin ni'ima su aka yi yawan amfani da su kuma su suka yi yawa kuma har an muku wajibi na ibada da su wadda wadda su ne bayi mata da shi ne allah ma'aukin sarki ce mata hallaku don ku ji daɗi na duniya kayan mutuwa ta zo kayan tashan kiyama ta zo da wannan abincin wani al'adukun da ku da dabbobin ya kaga abinci mutu'a ce shi yasa dukkanin mutumin da yake da abinci wallahi ya samu ni'imar duniya manzo Allah sallallahu alaihi cewa man asbaha aminan fi sirbihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hawasiha da akwai kari man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hawasiha manzo Allah yake cewa wanda ya wayi gari aminan cikin yana amince a cikin gidan shi babu wani abu da tada hankali mu'afan fi batsani yana da lafiyar su lau lahu kuti yawmi kana da wuni abincin wurin ka abincin wuni da baka annama aibas lahu dunya bi hababila kamar an tattaro maka ni'imomin duniyar gaba daya an baka to amma da yanzu saboda rashin wadatar zuci kaga mutum yana da abincin wata ɗaya amma hankalin shi ba kwanciya sai yanzu ka cewa daga baya zan yi ibada zan yi sallah zan yi waye ga abincin wata daya na shekara ma lahiya nawa ka tashi ciwon kai babu gidan ka babu wata matsala amma mutum ka niyya ya daga baya daga baya wasu daga baya Allah ke abin da muka faɗi daidai Allah ta yi ne zan na haka da abin da muka yi da kuskure Allah ya farka mana insha Allah a karatu mai zuwa za mu tashi da ga wannan ayar sai da ja a tsakha sai mu ido ta abin da ya sara gare mu ne kama sabuwar sura da ido Allah tabaraka wa ta'ala wa la'alla insha Allah wannan sura da mu kama suratul nabiat mu ido ta ta mu shiga wata ko kuma mu tsaya akan ta insha Allah Allah ya taimaka Allah sai sabi abin da muka faɗi daidai Allah sai ya tsini zanna hasanatu abin da muka da kuskure Allah ya farka mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك